أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر yana daga cikin dai mazaje waɗanda suka yabi wannan littafi suke faɗan abubuwa da suke cikin wannan littafi wannan wanda za mu faɗa. Waƙala sha'irul fakihu mawaƙi kuma masanin ilimin addini ya faɗa, walhafizun nabihu mahaddacin karatu kuma wato mai riskar karatu ɗin mai fahimta ga idraki ga fahami. Sahabana awanihi mai fasahar zamaninsa, shi sahabana yana daga cikin mutanen farko wanda ake buga misali da shi wato akan hikima sahabana kenan to sahabana awanihi shi wannan malami shi ma wato mai fasahan zamaninsa ne wa an tarata ibanihi an taratu ne wajen waka wajen fasaha din kuma wajen ƙarfi wato na sa'o'insa na abokan abokanansa kilali tsakiya ga ma'ana abokanansa Muhammadu Abdullahi shine Muhammadu Abdullahi bin Sayyid Muhammadu Muktar Alawi ba wannan Abdullahi wulda Sayyid din ba wannan shi kuma eh Muhammadu Abdullahi dan wannan lokacin ma ba su zo ba dan wannan abu duk ana maganar ana maganar 1931 ne zuwa 2 duk ake shi ko ya zo 1948 duk ma ba su zo ba wanda duk suna cikin wato na farko ga baki da to shi ma wato ya yabi wannan ike cewa inna ma nuru kashiful ilbasi an hula dinu kashiful ilbasi fa hawa asil quluba min kulli jalin wa wa asi qasil qulubil qawas wa huwa nibras kulli hibrin muhajji lil huda hina laysa min nidrasi وهو مقياس كل بحر قدوك ذاكر حين ليس من مقياسي ووكاسي أرامل ويتامى إلهين ما لهم من كاسي ووساك المهمة من كل كاس في الحوايا لها دبيب الكاسي ووصل كل كل در نفيس نظمته يدا أبي العباس ووحاكي كأب وحاكي إياس يا لهاكي كأب وحاكي إياس ووفاس به تطل إداه وخصام مستخرج من فاس أوده المن من قبله يتداعى منذ هدي الراس الجبال الراس وما هو فلست أصيه عدا آيني إصا حصى بدياسي من يحل الكرطاس يرجو مداه إنما رام ضيعة الكرطاس هبوانا على رياض علوم بنسيج معطر الأنفاس فتغنى طير الفنون الخفايا فوق غسل من الرقي مياسي وتهادت به جوان المآلي فوق دأس من الكبا والآسي وتهادت به جوان المآلي فوق دأس من الكبا والآسي yace inna man inna ma nuru kashiful ilbasi cewa hasken wato mai yaye rikici an hula dini da adan nan na addini an rikice an rasa ina adan nan na addini yake wanda shine ma'arifa shine sahib shine failar kanta shine mai failar kanta to kashiful ilbasi shi ne mai yaye mana wannan rikici da wannan rufi da wannan kokwanto da yake cikin zuciya shi ne ba shi ne ba kaza kaza to ji shi ne mai yayewa fawa asil kuluba shi ne likitan zukata min kulli jahalin na daga dukkan jahilci wannan littafi in dai ka karanta shi to zai ma maganin duk jahilcin da yake zuciyanka ko mai littafin ma shi shehu radiyallahu anhu duk littattafansa shi suke nunawa duk littafansa waye kashiful ilbas shi waye nurul huda shi waye nujumul huda shi waye duk dai haka shifa'ul asqami shi waye taysirul wusuli shi waye nurul haqi shi radiyallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi amin to sai ma maganin abin da yake zukata duk zai maganin abin da yake zukata min kulli jahal na daga dukkan jahilci wa hawa asi shine likitan qasil qulubi ke kasassun zukata duk ke kasasshiyar zukata in ga ta karanta wannan littafi ta waraka za ta yi taushi ko ko in ta hadda shi Ibrahim za ta yi taushi alqawasi wato ke kasassu wa hawa nibrasu shine fitilan kulli hibrin dukkan babban malami muhajji ne shiriya lil huda ga shiriya hina laisa min nibrasi lokacin da ba wata fitila sai shi yanzu littattafai sun yi yawa karatuttuka sun yi yawa maraji'u sun yi yawa amma da tun babu wannan magana da ake 1930 wajen wane littattafan da aka buga a wannan lokacin duk waɗannan littattafai da suke maktabobi wato libirarai da ɗakunan malamai da duk a buga su ba wannan lokaci sai 'yan kaɗan sai 'yan kaɗan wajen 1910 ɗin bola maɗabba bola ita ta fara buga littafi ta nasara ce napoleonin shi ya ɗauko ta daga vatican da gidan ba roma ya kata misra da suka ci misra da yaki to ita ce take ɗan yin abu malamai suka yi ta jin daɗi kai alhamdulillah kafirci ba shi da amfani amma yau kuma gashi na ya zama mai amfani ga addini sun suna gyara littattafan addini suna buga shi suna abu sai sun tace sun yi kaza da ya huce dai su dan dasin su dan binne dan wani abu bane amma dai sun yi to kuma wajen wajen 1950 1941 abu sai darul fikiri sai ita kuma ta fara har yau darul fikiri to inda kaga littafi darul fikiri yana daga abu amma bayan 1950 duk wani littafi da aka buga shi abin da yake cikinsa yana cikinsa in ka gwada shi da waɗanda aka buga su ka baya ko ka ɗauko tsohon da ya wuce shi sai ka ga an cire abubuwa wahabiyawa duk sun mallaki sun sayi matsabo'in ma da kuɗi suke siya mai yawa su ce za su tace ɗan abin da za a gyara za a yi kaza kaza duk sun yi zubar da abubuwa to ala ayi halin dai lokacin wannan malami abin da ya faɗa wallahi tallahi su suke faɗan shehu yanda shehu yake mu yanzu duk mun zo mun tarar da karatu mun zo mun tarar da makarantu da jami'o'in ma ina aka fasu duk ga baki da mun zo mun sai malamai tsofaffi na Allah bai fa a gari sai kaga malami guda ɗaya katal ba shi yake kaza kaza mun zo mun tarar da abu to yake cewa shehu ne fitilan wannan zamani lokacin da ba wa'annan fitilo shi ake ta malamai suke ta aiko tambayoyi suke ta aiko amma ma akwai tambayar shehu abdullahi jeji ba ne radiyallahu yana tambayar shehu narjas wannan abin tunani narjas ma ya bugo yana tambaya abu to ba wani abin da zaka duba kaga ina wayannan suke mun ji lallai tsohon abu ne amma waye yake da shi ko ina yake da shi to shehu ya zama wa malamai a wannan lokaci kamusi duk shi za a dinga tambayan abubuwa bare fikihun malikiya bare fikihun malikiya mudawwana kaf kace akan su take a haddace shi ya gaya wa Kano da rigimar kabalu ta kaba yace wannan mudawwana da take hannunku ba tsohuwar mudawwana ni ina da tsohuwar mudawwana wanda akwai babun kabalin a cikin ta kaku babu wannan babu kabalin a ciki ya dinga faɗa abubuwa kuma malamai sai to kawo mana muga in ya kawo kuma sai a ga ga abubuwa radiyallahu ta'ala anhu an ci wuya in ya abubuwa to yanzu duk mu yara ba za mu san wannan ba kowa ma gani yake sa an shehu ne ai shi ma kuma ya zo ya yada ilimi ita ka yada ilimi da ka samu hanyoyi ba kamar wanda ya tafi abu maka da ƙasa ne a wancan lokaci ya keta jajijika ya kaza kaza to yanzu alhamdulillah ga jirgi ya samu ga kaza kaza a magani yake fa kai fa sakaci ne zuwan makan naka na sakaci ne kawai na jin daɗi kana bacci a tafi shi da ya bi daji ya sha kashin ruwa ya sha kaza ya sha kaza to amma dai an gode Allah albarkar failan ne kuma komai ya sauki abin da shehu ibrahim yake nufi ya sauƙaƙa komai kuma ya yi ya sauƙaƙa ba wai lokacin shehu ibrahim ba ilimi ba amma ruwan teku ne sai malamai malaman kuma sai bujimai kuma dan dai kar ko ilimin ya zama banza kowa ya samu suke ta zaurance kowane ilimi sai ga zaurance ne a cikin fikihun ne sai ga zaurancen fakihai ne kawai kafin ka san su kai maka su wane ne duk abubuwa duk da sun faɗa ma a sarari kawai sun ɗan sai ka zama malami amma in duk sai ka iya wannan zaurancen nasu har abada ba ka to sai da turawa suka zo suka jajjawo ruwan tekun da na rijiyan da na waye aka wanke shi aka sa alimin aka sa farazan aka waye aka gyara aka ja famfo aka kai kowane gida kowane gida sai a buɗe famfo gashi na to haka shehu yayi ya tace iliman ya komai ba wani bin sa talibi ba ya ce ba talibi ya kani ba ba wannan ya kani ba kuma Muhammad Abdullahi Dusairi ya faɗa duk talibin da kaga shehu yayi iya abun da ya buƙatar ilimin buƙatar wannan zai rubuta kawai ya bari ya ce dan aikin da yake gabansa ya fi wannan na tafakkuri cikin Allah kaza kaza talifi yana da kyau ba shi kansa shehu ya ce ba wani abu ne talifi ba illa ka zo da abin da ba a sani ba ko ka bayyana wani abu da ya rikice to wannan shine talifi amma duk shawarar rikici ne kawai shirme ne ko dai ka zo da wani abu da ba a sani ba ko ka zo da wani abu rikitacce to kai kuma ka warware wa jama'a to wannan shine talibi in ba haka ba kawai wake kwangin ka ka ware kawai a san kai wane ne to haka shehu ya dinga yi har ilimi ya sauki alhamdulillah ya zo hannun kowa da da kowa to to shine yake faɗa wa awan ibrasu kulli hibrin shehu ibrahim shine fitilar kowane malami babban malami a wannan lokacin hina laysa min ibras lokacin da ba wata fitilar da za su haska da ita wa hawa mikiyasu shehu ibrahim radiyallahu anhu shine abun awo abun kasan kowane kogi zaka ga akwai lambar awo idan in an san ruwan ya zo daidai lamba kaza to yanzu ya yi yawa ko in ya zo lamba kaza ba shi da yawa yanzu duk banyan kuna za ga suna da wannan lamba ta awo to to shine wa hawa mikiyasu kulli bahari shehu ibrahim shine abin awon kowace teku da ita ake gane zurfin teku da shi ake gane zurfin teku shehu jan dan shehu ladi ya gaya mutanen sudan haka yace kuna wasa fa akan faila fa kuna ja baya fa kuna sakaci fa ko wa'ensu suna nuna muku sakaci fa yace kun gan mu nan fa daga mu fa ilimin ya zo muku gaba daya daga wajen daga Murtaniya duk ilimin ya kwaranyo Afirka daga ba daya Sahara dai ba ita ba a ce tumbuktu daga mutanen ilimin ya jarrariya din nan biru jarrariya kalla ne ka ga wani malamin sahara da ya tashe bai yi karatu a biru jarrariya ba hatta shehu ibrahim ya je jarrariyan ya yabe ta ya faɗi irin abin da ahmad bamba ya faɗa a wajen a biru jarrariya duk manyan shehunai babban abin da suka je biru jarrariya radiyallahu ta'ala anhu a nan wajen ma shehu ibrahim radiyallahu anhu yana zaune ce a kirawo jejiba aka kira jejiba yace waƙar da kai lokacin da ka zo min da farko da kota duk ga alauya wannan a zaune duk sharifan nan mala jikokin muhammad al-hasan na yace karanta ta ya karanto ta yace ka faɗi abin da sai yanzu ka san me ka faɗa bayan ka yi tarbiyya ikon Allah bakinka da komanka ya yi tarbiyya amma kuma sai yanzu ka san me hannunka ta rubuta radiyallahu ta'ala anhu to daga nan shehu da kan shehu laje yake cewa to ku bar wasa amma ice iyayen mu ganin shehu ibrahim duk suka zubar da komai suka bi shi ice saboda wannan karatun duk rikici ne a ci a karatun wani karatun zaka bi wani a ce ka bata ta yi abubuwa amma shehu ibrahim shi ya dinga tace karatun na kwarai da abin da rikici ne kawai ya zubar ya kaza kaza shi ya zo ya gyara abubuwa din da haka iyayenmu duk suka bar abin da suke kai na karatu suka bi shi yawwa to shi ne wannan malamai shehu ibrahim zalla shi ne magwaji magwajin kulle baharin dukkan teku ga dukin mai ruwa da yawa zakirin cikakken teku hina laisa min mikiyasi lokacin da babu ma'auni amma yanzu dan kun samu ma'auni to ku je ku rufe kowa ya ce a'a ni malami na ne ma'auni kaza kaza to shehu ne ya zama ma'auni lokacin da ba wani mai ma'auni sai da ma'auninsa aka kowa ya zama ma'auni da ya ga wannan ya faɗa abubuwa ya faɗa abubuwa wawa kasi shine gidauniya gidauniya shan aramilu gwagware waya tama da marayu ila wa da suka zama talakawa hina malahum min kasi lokacin da ba su da wanda zai shayar da su lokacin da shi ya shayar da afirka nan ya ba wa lokacin ma duk ana ta shehunanmu da yawa lokacin ba su da komai ma radiyallahu anhu da yawa in sun je ma haka za su zauna sai Allah ya kawo dan wani abu sannan za a ba su abin da za su shigo jirgin ruwa sannan shehu zai biya musu kudin jirgin ruwa a biyo ta teku a biyo ta Legas sannan su taba Abujan ko sauka Ghana ko sauka Eko ko sauka kaza kaza ko aba har Allah ya sa ma kowa ya samu daular kowa ya samu kudin ma kowa yake kaiwa shi sa yake cewa minista kadamnahu kadamnahu duk wanda muka hidimtar da shi mun riga shi ko mun riga shi wata ko ko za mu gabata shi amma kadam mun muka riga shi kaza kaza radiyallahu anhu to har ma yayi arziki ma yayi addu'a ma arzikin rabbar ibad ta zo arzikin duk ya bude wa duniya gabaki daya radiyallahu ta'ala anhu to lokacin da ba wani gidauniyar da marayu da abu za su sha wa hawa sakir mihibba shehu ibrahim shine mai shayar da masoyi min kulli ka'asin daga kowace gidauniya bil hawaya in masoyin nan ya sha gidauniyan nan a cikin kayan cikinsa cikin hanjinsa sai wannan abun lahada bibun ta dinga shiga tana duddike a ciki ta kewaya giya tafiyar giya ko tafiyar turu ana ce mata da bibin namlati abin sha in kasha zaka ji yana naso a jikinka yana naso a abin mutum ya sha a taya lokacin yana da yunwa to zai san da bibu zai san da bibu tafiyar giya ko tafiyar turura ko ko abu min da bibin ko yawa min da bibu laha da bibu kafi wanda take da tafiyar wannan abin da ya sha yanzu za ga mutum yana rangaji shehu ya shayar da shi ibn al-bashir yana cewa yuskil ida tarahu wa yuskil ida tarahu wa arkama za ga shehu gana yana shayar da makiyansa dafi wa ala sahabati tarahu wa farkadu wannan dafin da wannan gubar da ya zuba makiyansa suka sha ya zama musu dafi da giya in ya tsura makiyansa masoyansa wannan abu kuma tarahu wa farkadu ya zama giya ya ga suna tambele yanzu shi maki guba ce wajensa shi kuma masoyi wannan gubar kuma in ya sha ta zama mar giya duk gaba ki da wa hawa silikun shehu ibrahim shine silili zare likulli durrin ga dukkan wani lu'ulu'i nafisun mai tsada duk wani namiji mai tsada za a gan shi ya shiga jikin shi ya shiga zaren shehu ibrahim in dai mai tsada ne wannan namijin to za ka ga ya shiga zaren shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai dai in kuma lahawai wala kuma ta wanda ba a sashi a cikin abu ne nazamatu yadil abil abbasi mai tsara dutsen kuma hannun shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu sai mana shine mai tsara dutsen to ka yadda wannan irin tsakiya ta huce ka malam ai ko dabewa ka yi Allahumma amin mu zama kukurba ma shine na tsakiyar murjani ko dan kwala dan kwalan nan Allah ka samu zama kukurba ma a cikin wannan silki barka annabi sallallahu alaihi wasallam ko mm wa hawa haki Shehu Ibrahim shine mai kwaikwayon Ka'abin Ka'abu bin Zuhairu ibn Abi Layla sha'irun mawaki ne wa haki Iyasi shine mai kwaikwayon Iyasu bin Muawiyah al-Muzanni alƙalin Busra ne adali ne da ya tashi a ilimi da adalci to in ka zo wajensa sai ka ga zuhairu sai ka ga mawaki kuma ka ga adali ka ga alkali din nan na busra din nan ya lahaki ka abu ya mamakin wannan mai kwaikwayon ka abu haki iyasi da mai kwaikwayon iyasu din nan wa fasin shan ran shi ne fas kai wai wani yake faɗar abin yan uwa yake cewa wata rana yana zaune a hanyar gidan shehu ali a razumi radiyallahu anhu wa arzahu annabi na kano dan ya sunan angwar bandawari kawai sai ga wani kun san abin da yake faɗa wai pass pass shi kawai wai wai pass ya kawai ke faɗa Allah yaki shi bai san me ya pass din a wajen mu ba shehunan mu da kafin wannan murakushiya din ta yawa wannan riga mai aljihu a baya ta murakus ba sa sawa sai ranar juma'a da ranar litinin haka shehu usman bashir ya gaya mu shehunan mu ba hatta shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an baya sa wannan murakushiya in kaga shau ya sa wannan riga shigan maroko ranar juma'a ce da ita yake hawa bari kuma ita ce likafaninsa ita ya rubuta in ya rasu a yi man likafaninsa kuma shau abdullahi radiyallahu anhu ya bani tasa sai da ya jinjina yace ismail da wannan nake hawa bari fa sai da ya to yaro me ya sani ismail da wannan nake hawa bari fa ya bani na dinga sa ta ana sha'awanta jazaba ta kwashe na ɗauka na ba zakir mauje radiyallahu anhu na ɗauke kawai na ba zakir yau ina ba shi dai zakir mauje na ɗauka na ba Allah ya ji kansa radiyallahu ta'ala anhu kawai na kalle na ga shehu jani da kawai na ɗauka na bashi sai daga baya na dinga da na sani sam laban ka da yawa ya sai min ka shedin ya suke amma ina yanzu ba da ko daya amma ina da shewa abdullahi alhamdulillah rabbil alamin to to ka to haka da pass pass a ce pass din ma a wajen mu ba abun wasa ba a ce kaulaka ko madinatu kaulaka a wajen mu ba abun wasa ba ne yauwa a ce kano asimatul faizati a wajen mu duk ba abun wasa ba ne mu bar wasa da irin wayannan abubuwa kuma kowace halara ba a ce halarar ba abun wasa ba ne annabi musa kwari ne kawai du tsakanin dutsuna amma Allah ya ce cire takalmanka islana alayka innaka bil wadil muqaddas duwa kana waje mai tsarki turi sina shehu ya ce mai tsarki a wajen musa yawwa mai tsarki a wajen Musa, amma sun Sina. To daga nan duk shehunne suka ɗau wato ganin girmama wuri. To wawa fasin, to shine fasina, Shehu Ibrahim. Bihi tu tsallu hidahu, saboda da shi ne ita fas tana da wani sirrin da ake zubar da jinin makiyinta ya zama banza su tsallu hidahu. makiyinta yanzu yanzu a zubar da jini to in dai mutum ya ce zai kiyayya da shehu ibrahim yanzu jininsa zai zama ya zuba kuma ya zuba banza ba wanda zai neman mara wahu samu shehu ibrahim kan sakali ne takobi ne mustakarajun min fasi wanda aka fitar da shi daga fas to fa tagalgulin rabbani dan haka su bayan wanda bai san su ba bai ce to su suna ta kabbudi su ce can kaza nan fas din ne ma gaba daya nan kuma a takobi ce da aka fitar da ita daga fas idai mana ko wanda mukami ba faila ba ne? Can yana nufin shehu tijani ne kan. Ne yana nufin a faila shehu tijani ne kan. Duk ya yi, duk ya yi ki. Ɗauti hilmin dutsen hakuri. Min qablihi ya ta da'a kafin sa duk wani wanda ya ce zai tashi da abin da ya tashi da yanzu yara gargaje. Duk wani dutse da namiji da ya ce zai tashi da faila ko kaza yanzu ara gargaza shi. Shehu Muhammad al-Hafiz da kansa radiyallahu ya ce ba ni ba ne. radiyallahu an ya haɗu da makiya idiyaiju ya haɗu da izini ma ya baltakani radiyallahu ta'ala anhu ya yi haƙuri da komai da minkiran shehu umar rufuti sai da duk afirka sai da duk afirka turawan na faransa da afirka suka haɗe makai mutanen tumbuktu baka'i dan shehu muktarul kunti sai da ya haɗe mar afirka gaba ɗaya suka yake shi bayan da afirka gaba ɗaya ta ba Allah sai Umar Rufuti ya Allah ya so ya bashi abin da ya ba shi sai dai ba mukamin bane amma in ka duba kashful hijab za ka ga duk abin da shehu suka rije ya faɗa bayan kusan afirka ta bi shi ya so ya kafa imbiraduriya tijaniya abi Allah Allah ya taso mar da makiya ma Allah kai mana maganin makiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam baka'i su ma kuma ce su bayan ne baka'i dan muktarul kunci suka haɗa mar suka cinna mar kunta da masina haka suka haɗe makai kunta da masina abu haka suka haɗe makai aka dinga tambarin yaƙi yaƙin ba kyau ce mahaddatan qur'ani ma fiye da mutum dubu talatin sun mutu banda shaura wannan mahaddata ne kawai ba wani abu banda shaura abu ba ta yi ba ai shashar ne malai ai an yi abubuwa an yi abubuwa har shi ma gaba ɗaya aka yi asararsa da haka shehu balaraba je ga yake cewa ko da abin makwasheki ba a ja da shi a magana ce yake faɗa a nan wani tun da maulan mu shehu marubuciyar ya shiga mali bai fita ba amma kabarin sa yana na a banjagara karamar hukumar wai tama duk ga baki ɗaya to to da yawa duwatsun sun suka ce za su tashi da abin da shehu ya yanzu za a ragargaje dan kare sai na ali yana cewa da dutse za ta sauni da ta hafas da ta ci kanta da kanta ta ragargaje da abu ibn bashiru yana faɗan makiyan shehu yana laital khalili ya idduni li kitalihim hatta ya muta qaribahum wal abadu shehu yace anta da'if la taqdiru ala ina ma shehu ibrahim ya shirya ni in yaki makiyansa har na kusa da ni na zasu mutu shehu yace kai rauna ne ba za ka iya ba makiya na za ka iya yaki da su kan Allah za ka iya anta da'ibu subhanallah anta da'ibu za ka ji duka ne ko ta ina mun zahadin tun da shirya ta faru rasil jibali shine kafaffan dutse dutsen rawasi kafaffun duwar wasu wahawa ma huwa kai barin gama shi ibrahim shine shi shine shi falastu usiya adam ba zan iya kididdige shi kai karshe ba ayani ihsa in ce na kididdige ya gajiyar da ni hasa in ce zan kididdige tsakonkwanin duniya in ce zan kirga tsakowoyi waye zai iya yawwa ayani ko akwai tasihifi da yawa ya gajiyar da ni ihsa kirga hasa tsakonkwani bidiyasi da yawansu a ce yawansu yas yawa a ce duk yawan tsakonkwanin nan a ce in kirga su wannan abu ya gajiyar da ni man yuhallil qirqasa duk wanda yace zai wa takarda ado yarju madahu yana so ya kai karshen wato girman Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu can addan kiddiga man yuhallil man yuhallil qirqasa duk wanda yace zai wa takardar sa ado yarju madahu yana so ya kai karshe inna ma rama bai'atul qirqasi zai halaka takardarsa ne kawai zai halaka takardarsa ne habba wahanan ya zabura cikin duhun dare alariya ulumin a bisa dausayin ilimai bi nasijin saƙasace shi kadai shi ya saƙa wa ‘yansu iliman. Muhammad Abdullahi Wuldi sai ba haka ya faɗa ba. Da yawa haka shi kuna ya yi magana akan wata matsala sai ka zaci malamai duk sun yi magana a kanta. Ye ta kawo ma bayanai da komai sai ka neme ta kaf a cikin kamusin shari'a gaba ɗaya ba a ganta ba. shi ya fito da ita ya dinga shirya mata komai ko ku a tambaye shi ka ji yana kawo na sussuka da kaza da magana malamai a an ka duwa za ga wanda ya riga shi ba imana bi ma fil kutubi kattati wa tati bi malam ya takaddu bihi kitabu radiyallahu ta'ala anhu to ai wai muqamin ne muqamin ne ai haka shi shi kenan kanka in in film ya shirya actor to kake mamaki da ma haka ne actor din halara ne mu'addarin amfashi mai daɗin wato numfashi ne ƙanshin numfashi fatagan na ɗairul fununi sai tsuntsayen fanninnikan ilimi suka dinga waka malam suka dinga bugu alkafaya ɓoyayyu suka dinga wato waka fauka gusunin a kan resuna minan naƙi na daga tsatsarkan wato ilimai mayasi wato suna takama sai ilimi ya dinga takama zuwan shehu malai ya tabaksar yana takama ko ina fito da shi ake wata ganna da yaro ha fauka aikin ba wata hajat bihi gawanil ma'ali sai gawanil ma'ali budurwayen nan na ɗaukake ɗaukake sai ta raurawar da shi shehu ibrahim radiyallahu anhu fauka da'asin akan kilishi minal kiba na daga al'ul wal asi da furan kanshi radiyallahu anhu wannan dai kuma ma'ana ɗaukake ɗaukake ce ma take tafiya da shi take rangaji da shi radiyallahu ta'ala anhu dukkansa ma'ana ɗaukaka ce faila ce ilimin ne da komai duk wanda ya rabu da shi mahaifa yana ta yanzu duk wayannan shugabannin mu da suke takama din nan in ka gan sarakuna ne arakun mulukal ardi la shakka da kaza me ba su wannan faila ce ta ba su ko sun gane ko ba su gane ba tafiya sun gane ma Allah ya da su wa qala al allamatu malami mai yawan sani al muhaqiqu mai bincike cikin ilimi in kuma asubanci ne mu ce mai ilimin haƙiƙa amma mai bincike cikin ilimi ya san ilimi wal hafizu mahaddacin ilimi al muhaziru wanda ya tace shi ya fitar da kyawawansa da ya bayyana shi a sarari almudakkiku wanda ya ya zurfafa cikin bincike na ilimi din alfaqihul wara'u faqihi mai tsantseni al'abidu wato mai bautan Allah jami'u ashtatul muhammad wanda ya tara daban-daban na daga kirarai na girma ashairul mufliku mawaki wanda kullum za ka ga yana ƙago hikimomi da abubuwa mubdi'u ne mai ƙago abubuwa na daga hikimomi al'akizu wanda shi in zai ɗau abu to yana ɗaukan al'ahawadi wanda aka yi tsantseni aka ajiye al'ausaki wanda aka yadda da shi ba komai lauje ya jawo ciyawa ba ce ba haka ba wane yake ɗauka ba ahmadu bin sayyid shine ahmadu bin sayyid muhammad al-muktari ibn sayyid mahmud al-hanafi al-alawi alawi ne yake cewa hina dinul huda bada zal kibasin kashafa al-lubsa kashifu al-filbasi bi nuqulin min al-kitab sahihat al-mabani wa mukamat al-asasi وأحاديث مسندات لقاها نيرات كجزوة المكباس كم هوى من براهين قاطعات هجج الجال مثل قطع المواسي نزيه الطرف منه في روض علم بين ورد أذب الورود وآسي والتقص لجباره لتحلي من لآليه راسبات الرواسي وترك في كل أصليه تركي كنن المجد فوق شم الرواسي فابتغي من باب الشريعة منه منزئا في العلوم صعب المراس واكتبي من علم الحقيقة منه مع شرب الكرام قهوة كافي وصلاة على الشفيء البرايا لا تناهي بالإرث والأنقاس حين دين الهدى لوكة الدين شريعة addinin shiriya ba da ya bayyana zalti basin tuhuma ta shiga mummunan zato ya shiga a cikinsa ka shafallunsa sai ya zo ya yaye mana duk wannan tuhuma da duk wannan mummunan zato ɗin duk wani rikici da yake ciki abu ne ga shau jami'a ajiye a sarari ya yi bayaninsa duk wanda sun yi bayaninsa duk manyan zamanin sun yi bayaninsa amma wayansu suna cikin rikici da gangan da kaza to shau ya zo ya yaye mana wannan wannan rikici kashiful ilbasi mai yaye wannan rikici din binu kulin da maganganu na malamai da aka cicciro ko ko da maganganun da aka ciro su minal kitabu daga qur'ani sahihatil mabani kuma masu ingatattun gini qur'anin ne kuma inda ya nufa nan aka nufa da shi yawa ayar qur'anin ce amma kuma ba inda ta nufa aka yi da ita ba to bata zama mai dilalar shiryawa ba kenan amma ita akanta shiryayya ce to amma inda ta nuba aka yi wa muhkamatil asasi wadda aka kyautace condition ɗinta ko ko wadda zahiri ce ga ta asarari ba wani wato tuhuma a kanta ba sai an tsaya a nema tawilinta ba a karanto ma ita kanta ka gane ita shehu ya dinga kafa hujjoji wa ahadisi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musnadatin lidaha wadda aka kafa sansalar har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mawqufiya ba nayiratin masu haske ta jazwatil mikibasi kaman garwashin wato mai tsosanar wuta kam hawa da yawa wannan littafi ya tare min barahina daga hujjoji qadi'atin dalilai qadi'atin wadda ta yanke hujjatul jahil hujjojin jahilci da yawa jahili zai ce to ai kaza ka in ka dubu hujjata to wannan duk ta buge bakinsa ta yanke hujjojin jahilci misilla ta ɗi ilmawasi irin yadda reza ko, ko aska take yanka abu ka san kaifi ne da ita musa ko aska irin ko wukan likita ɗin nan to irin yadda wukan likita ɗin nan take yanka abu to haka hujjojin nan suke abu kai wannan ya sha wuya nasihi tsarfa tsarkake idanka maganaka minhu daga shi fi raudi ilimi a cikin wannan dausayi na ilimi baina wurdin tsakanin korama ta ilimi ga tana azbin mai daɗi alwurudi mai daɗin gangara wa asin kuma wanda zai warkar da kai daga dukkan abin da ya dame ka waltagus dilmiya ma a ciki nitse ilin yawa lujja bahari hwada cikin wato zurfin tekun lito halli dan ka ya ado min la'alihi da gwalagwalansa ka san ba wanda zai ciro gwalagwalai sai ya nutsa shekani yake cewa mu mun nutse a cikin tekun bailan gaba ɗaya wa'yan suka suna nan ya ishe su su yi taimama suke so ma kawai ya ishe su yi taimama to wai ko shiga ba su su taimama an an yi taimama ai ya isa ai kaza baharul miyahi kafa min hushara wa min baharul ma'arif la yakfi wal garaki shekana tekun ruwa ya isa ka ba ka sha amma tekun ma'arifa faɗa ka mutu a ciki shi ke to sannan ka rasibatin rawasi kafaffun wato manyan duwar wasu wata raka fi kulle aslaihi turki ka hauhawu cikin asalansa ka dinga shiga kutsa cikin lamarin faida din nan da karatukansa da kaza yanzu a hauhawar da kai kunan masjidi ololuwan girma fauka shimmin rawasi haka haye kan manyan duwatsu kisan wa ma'ana fattari kamfaci min ba da shari'ata daga tekun shari'a minhu daga gare shi cikin daga littafin za ka kambaci ilimin shari'a ko daga mai littafin munzi an za ka ciro guga cikakke fil ulumi a cikin ilimai sa'abal marasi mai wuyar miƙa wuya kafin shehu wannan ilimin bai miƙa wuya ga wani ba a ce ka sa'abal marasi amma yanzu gashi nan ya miƙa wuya har kowa ma ya zo sai ya bi shi almajiran shehu madi ya bi su duk gaba ɗayan kai suna zubo hikimomi da abubuwa shehun ne isa shi man jana rabbi Allah anhu yake cewa wabmanu faidan amiman muntijan duna atiqani za shumulin li ali wa qilani wa lisani ko alamun ce mun faila mai gangamewa mai gangamewa failan nan ta game za shumulin li ali duk ayyuka na ya aganta ta game wa duk aiki na ina a gafai faila ce wakila mi duk na rubuta a gafaila in ne magana baki na ya faɗa a gafaila to sai zaman lafiya ya faru amma kuma ilimin na gafaila ma Allah haki in ka faɗa ma ya ji haushi a wancan bari faɗi kuma ba kuma yaga ana zullo an ji daɗi faila kenan malam Allah kai mana haka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yauwa wabta bi ka sha failar yamma bayan ka sha ta safe da tsakar dare shan shayi akwai shayin safe su da giya ce akwai ta shan safe da ake faɗa akwai gabuki na shan yamma to sha shan yamma min ilmin hakikati ga ilmin hakika nan to sha shi minhu daga gare shi ma'ashur bil kirami tare da shan manya ka hawata kafi wato giyan nan ta cikin kofi ko atayan nan ta cikin kofi ga ga faila nan a kofi shehu ne shehu ne mudiru fa asqaituhum nahalan wa allan widadahu wa balhamu damal gafilina hakira sukara bila ismin wa gaulun fa alau safa wa khatum mulku kana kabira ga shehu nan shine mai shayarwa shine mai gidan shine mai badin ko mai shayarwa duk gabaki daya mudiru ko to karba ka sha to lalle wa'anda yace an sha wa qasubu bi akbaril kisani mu ta munna ko mu ta munna kuma ba munna kaɗai ba mai aiki ba mu ta kokari mai aiki har a ga saboda wa'yan suna nan ga su nan da ka ga littafin su da ka ga maganar su da ka san wa'annan sun sha sun sha to Allah ya ba mu albarka su wa salatun tsira ala shafi ilbara abu sami yace tan halitta la tunahi ba ta cikewa bi irsi da takadda da rubutawa a takadda wal anqasi da rubuta da tawada duk wannan ba tawadoji duk ba za su tike ba wa qala al allamatu qadi malami mai yawan sani alqali ya faɗa al alimu nihiriru malami haziki mai fahimta nihiriru wa sha'irul kinzizu mawaki gwani a wajen waka man jarra zailan nisiyani wanda ya jage zama ya ya mantar alal firis daki abu sa furuzdik mai mawaki ne furuzda hammamu bin galibin bin sa'asa'ata ko bin mujashi'in addarami at-tamimi ash-sha'ir wannan mawaki shine firizdik to in shi sai da ya jage zasa kasan wai da da yake a rairayi ake tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar da suka fito daga maka suka shiga kogon gira akai sayyidina abubakar sai ya sa mai kiwon su ya biyo da tumakinsa ya biyo hanyar to suke na sai ya share hanyar su amma akwai balaraban da in ya fito da safe ya kalli kafafuwa inda bako ya yi shekara talatin dan garin baya garin amma nan ya dada da dare zai ce wani ya dawo kuma ba tsari bane kawai ya san abin ya san abin me wani balarabe ya faɗa da ya zo ya ga kafan manzo Allah ta taka da rairayi a makka ya je ya ga mukama ibrahim sai ya kuruwa ya ce mutanen maka duk ku zo kafan waye wannan da kafan wannan da kafar na cikin dutsen nan kafar su daya suka ce ai dama mu mun sani kafan Muhammad ce kafan Muhammad ce ana ta kokonto saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura yangarsa ummu barakatu ummu ummu aymana ya aura wa Zaidu bawansa ku yanga babansa ce ya aura wa Zaidu suka tayi suka aure yaro kyakkyawa zuko ita wannan tsohuwa bara shi kuma wannan gaba ɗaya ma ba tsantsan balarabe ne suka tashi suka saboda bi'ar da ake suna zaune cikin laraba da kuma ga hasken muhammadiyya da ana zaune kyawun ma da faila ta mutu ake ta kalli mutan da aka gani mana to ga hasken muhammadiyya malam suka afo yaro kyakkyawa ai fa aka ce ai san ba ɗansu ba ai ai san wannan ummu ai mana lalle akwai abin da ya faru akwai abu to abu ya wahala annabi dai ya shiru ya san dai abu amma dai abu ya wahala aka dinga sai da wani balarabe wata rana ana ya zo to a nan ake kwanciya shi imamu zaidu Allah ya rahamshe shi Allah ya ba mu albarkarsa zaidu dayya wannan zaidu bin harisata yana kwance abu yaro ya zo ya kwanta kusa da kai yaro ya zo ɗansa ya zo ya kwanta kusa da shi ya ɗan jama ya fi ya ɗan rufe shi amma kafafuwan sun fito sai wani balarabin ƙauye ya zo ya kalle su ya kalli kafafuwa bai son su ba wannan ya zo sai ce duk da wannan yaron fari ne amma hazila kadamu min tilka wannan kafar daga wannan kafar ta fito ɗansa ne annabi ya ce maza ake ba su habbai kun ji abin da wannan ya faɗa wallahi haka ne to Allah ka kan ƙara jin wanda ba gana daga yau ga dai wannan bako ne ya zo amma ku gani ya ce wannan ɗansa ne ya faɗi abu. Usamatu ɗan Zaidu, shi ake ta wannan abin da shi. Usamatu ɗan Zaidu, radiyallahu anhu. To haka haka ne ko? Yawwa. To wannan ba alkinzizu, man jarra to in suka aka yi wannan tafiyar ko aka ja sai a goge abu. To wanda ya ja, amma dai duk kinaya ne duk. Wanda ya jage zar mantuwa alal shirizjik abu safurar zaku wa jariru da jariru abu hazarata ko sha'irin umawiya ma'abocin zambo duk masu zamba ba a yi irinsa ba jariru to wa'annan to duk wato shi wannan mawaki shi wannan alkali duk sai mantar da kai su in kana tare da shi muhammad abdullahi bin mustafa fafa ba fafa al'alawi subhanallah shi sabida fusaha ai Allah ya sa mu samu wannan littafi na Muhammad Abdullahi Wulda Said shi faffa duk in ya ga Shehu Ibrahim sai ya yi sabuwar waka ya yi hikima shi kuma Shehu ya yi wa Allah alƙawari duk in faffa ya waka sai ya rama duk in faffa ya ma ai ai tilmidi in ka zauna da shi ai in ka dinga jin labarin waƙoƙin faffa da waƙoƙin Shehu da ya wata rana fafa ya ga shehu a makka ya ce kaza shehu ya rama maka kaza wata rana fafa ya zo madina ya ce da shehu kaza ya ce da alawi kenan ra'aitu umma fafa salima shehu ya ga mabasa shi ya zo ba shi halarar shehu ya kalli yanda halara take da duk abubuwa da ce fi hadarati fi hadarati sheki sirrun hadirun badin li hadirin ahwazi al fikri aw badin إن تات حضرته الأولية اجتمعت بها بالنون والضب والملاه والحاجي Babbane, in ka zo halar shehu za ka haɗu da mutumin teku, nuni ko, za ka haɗu da mutumin kan dutse kuma, kasan jawai nan ba su haɗuwa, ko mutumin Sahara cikin rerayi, shi damo a Sahara yake zama, shi kifi kuma a taruwa yake zama kasan na sahara ba zai abu ba da matukin jirgin sama da matukin jirgin ruwa duk za ka gan su a haɗe wai duk mutanen da ba sa iya haɗuwa waje ɗaya sai in ka zo halin shau yau sai ka gan su ga su shau ya ce masa fa in ta'ammalta fi za mum'inan nazaran taral ilaha raqiban hadiran badi فتجني ثمرة التوحيد متصفا بالذكر في حال إصدار وإيراد وسلام ففا magana yau ba wannan alkali ai ba ba wasa ba ne an ce ya ce ya yi wani littafi bakmun haka ya ce duk mawakan da suka yi wa shehu waka nasu na murtaniya duk ya rubuta waƙoƙin kuma ya rubuta tarihin mawakan da kabilarsu da komai ya ce babban littafi ne to ina ta tambayar jibril shin wannan littafi ya fito ko kai yana wajen ɗabi bai fito ba har yau wa qala al-allamatu al-qadi to shine faffadin din nan yake cewa kashafta lana al-ilbasa ya kashifan lubsi bima sayyara al-ilbasa awdahu min shamsi banaita ala usay kitabin wa sunnatin ولن تثبت البنيان إلا على وسط يوا برزت إلينا من ذكيرة عارف فلم نعن عنه بالجنيد ولا فرسي وفوق مقام الفرقدين مقامه ولم تحصل الجوزاء منه على اللمس مقامات أقطاب البرية رامها فأقعده الرحمن منها على الكرسي قديم أبي العباس حاجز سره ووارثه فيضا على العين والرأس وما زدتنا علما بما هو آله ولكنما البرهان أشى إلى النفس فلم تفسر الأبصار مثلك دفترا ولا خطت الأقلام مثلك في درسي ففيك إفادات تكون مفيدة لمن كان ذا ميل إلى مجلس الدرس وفيك حكايات يلظ سماؤها لدى من له ميل إلى هضرة القدس فلم أرى تقريزا بحقك وافيا ولو لزهير كان أو لامرئ القيس ولا لنبيد مطمع في الوفاء به ولا مطمع فيه لأنترة الأبس صلاة وتسليم على سيد الورى وأصحابه من كثرة ومن أوس كشفت لنا الإلباس كاي من دهو كاي من رفي شيو كاي من ركتي يا كاي من رفي يا كاشف اللبس يا مي يا ركتي ko yayi ne yayi rufi bima sayyara ilbasa aw dahu min shamsi da abin da yau ya sa duk wannan rikici da ake duk wannan abu da ya duhu duk wannan abu da yake rufe yau ya fi rana fitowa ka fito mana da faila yau gashi mun ganta ka fi rana fitowa duk abin da ake kokonto a kansa yau gashi ka fito da shi kai ma da ake kokonto ba kai bane ba ƙarya ne ba faila bane kaza ka to gashi abin ya fi rana fitowa banaita ala usai kitabin wa sunnatin kai ginin ka akan fandishai guda biyu qur'ani da sunnan manzon Allah walam tasbutal bunyan gini baya tabbata illa ala ussi sai akan fandisha barasta ilaina min zakirati arifin ka bayyana mana gwalagwalan masani falan na ani anhu bil junaid wala farsi ba mu nufe shi ba shi masanin nan junaidu muke nufi ba shi muke nufi ba wala farisiyun wala mutumin farisa waye wannan Allahu alam in eh wa kama shi yafi zai zai fi walau wala wala karanta mu shi walal mursi zai fi wannan nan kuma walal farisi ruwayar in ruwayar si da abdulkadir jilani kasan ruwayar si da abdulkadir jilani na tarihinsa ruwaya biyu ce si da abdulkadir jilani radiyallahu balarabe in dai jilani ne to balarabe ne kabila ce kabilar jilanu a nan nan bagada iraki kaza kaza in ko si da abdulkadir kailani in ko kailani to ba farise ne ba farise kailana tana nan farisiya to duk in aka duk wanda ya bi jilaniya ita aka fi sani ita aka balarabe ne radiyallahu ta'ala anhu wanda ya bi kailaniya ba farise ne to kuma in Allah sai aka dinga hada man ma kirarin jilani wa kailani to rikici ya faru da biyu kai ba larabe kai ba farise radiyallahu ta'ala an in ka duba ga abubuwansa to amma dai malamai sun fi rinjaya ba wai sun ce waccan ta kailanin ƙarya ba ce kaza kaza ita ma wayansu ma bare wanda suke so su soki wani abu lalabar sun fi ma karkata zuwa kailani ta kailani to in an tafi eh na shi kadai ne shi ne din da sai ka duba tarihin za ka ga duk waɗannan maganganu shi ne duk radiyallahu ta'ala an to mu yanzu da ake jilani wa kailani mutum biyu ne eh muridansa ma haka suke radiyallahu kira babban kirari ne wannan jilani wa kailani radiyallahu ta'ala an kama kailani ya ga gashi nan amma duk shi ne to kila in farsi din ne in kuma imamul mursi a shi kenan ma ya fitowa ya fitowa sai to amma kuma wa'adatul mursil kabiri mursi ai bai yi rabiyal ahmad al-marsi kaman bai yi zamani ko bai yi wannan kudubaniya da har za a yi hada shi da imamul junaidu ba shi ma dai kudubi ne daga cikin kudubai amma kuma a hada kudubi irin haka da da junaidu ai sai dai irin su jilanin da su badawi da da su kaza kaza to duk dai ya zama daya radiyallahu anhu akwai tasifi da yawa tunda in ka duba waƙar can Muhammadin Hafiz radiyallahu ta'ala anhu na kasida ce guda uku amma sai ga Muhammadu mai wanda ya tara wannan ya fitar da ita lafiya kalau ya fitar da ita wannan kasidar saboda in ka karanta ta cikin nan yanda aka wajen bugu aka bata ta ba ta karantuwa ba ba ta sai dai ka bata haka yau yau to kaji wa fauka maqamil farqadain maqamhu maqamin shehu radiyallahu an sama yake da maqamin taurari guda biyu din nan na kutubu shimali wanda suke kutubin wato arewa arewacin duniya can eskimo din nan wayannan taurari farqadain kenan ko to wanda ake in dai za a faɗi soyayya sai a faɗe su dan su ba su taɓa rabuwa da juna ba kuma su taɓa tashi daga wajen ba yawa walam ta'silil jawza'u wato burjin jawza'u bai sadu ba bai taba shi ba bai sadu ya taba shi ba billan fi da shafa ma'ana ya huce burjin zauza'u maqamat aqdabil bariyat ramaha ya nemi muqaman kuduban halitta fa aqadahu rahman sai ubangiji rahman ya zaunar da shi alal kursi abu sakuci fololuwa kujeran ma wa qadani ila zati kan zatin ma ni ya tuka ni la najidun ara au hafizu ba wani tudu ko kwari nake nufi ba ba biyun da ba shafa'i nake nufi ba kadani ila zati la najidun ara au hafizu to ka gani yau ga mai neman kutubaniya yau an tuka kadani ila zati ta shehu jani yace ni da kurbaniyatul uzma nake nema sai Allah ya bani ko mene haka Allah ya bani katmiya fiye da wannan sai sai ji Muhammadu Gani ya ce amma da ya fice ka da ma'ana shi ma yabo ne ka ce ni da nake neman kwabo aka bani miliyan ya ce amma da ya fice ka kai da kake neman kwabo aka baka miliyan me yasa an ga dadin dadin yabo ne duka baki da Allah akbar kadimu Adil Abbasi kadimin Shehu Tijani Shehu Ibrahim ha'izu sirrihi wanda ya rambanta da sirrinsa ya tabbata da sirrinsa wa warisihi magajinsa faidan wajen faila alal ainuwar ra'asi na sallama na bi kaina da idona ma'ana na miƙa wuya din na miƙa wuya fa ma fitta na ilman ko kai mai so kai mana hirarsa ba za ka ƙara mana ilimi ba bima huwa ahlu da abin da yake nasa ne walakin na malburhanu sai dai dalilai hujjoji a sha'idan tana rai tana son ta ji hujjoji kaza kaza amma wallahi da ma mun yadda mun yadda falam tafsirul absaru mislaka tafsara ido ba ta taba ganin irin ka ba an rubuta shi cikin wani littafi ba taba gani ba ko irin ka mai zubo da karatu dan Muhammadu Abdullahi yana cewa da Shehu Ibrahim maktaba ce guda maktaba ce take aiki yawo da kaza wala kaddatul aqlam mislaka fi tirsi alqalami bai taba rubuta irin ka ba a cikin wato takarda fa fi ka ifadatu akwai karatuttuka a cikin ka takunu mufidatan wadda take mai amfani liman kana zamailin ga din mai karkata ila majalisin darsi din mai son karatu to in ka zo in ya zo janka ya karanci ya gama wa fi ka hikayatun akwai ma'arifa a wajenka ya lazzu sama'uha da ya- jin ta yake daɗi ladaman lahu mailin duk mutumin da yake karkata ila hadratul kursi wajen ma'arifa to sai dai baka zubo mar wannan hikim- hikayoyin naka ba nan kuma ma'arifa yake can ifadatin karatun ilimi yake yake ne falam ara taqrizan ni dai ban ga yabo ba bi hakika wafiya zai cika hakinka zai zai cika da walau li zuhairun ko zuhairu bin abi salman sha'iri mawaki yace zai yabe ka wallahi ba zai iya ba sahibu wa man wa man in ji sai na umar ba mu'allakan nan ta in ya gaishe ce ma abocin wa man wa man kai ana ta karatu ana kai ko kaje kana ta wa man wa man shi ba ce ba sahibu wa man wa man to ko zuhairu ne ya ga walau li zuhairin kana aw limru'il qaisi ko imru'il qaisi ne ai ba zai iya ba zai iya cika ba wala li labidun ko labidu bin rabi'ata hmm, al'amiri sha'ir mawaki maduma'un ba shi da kwaɗayi cikin gidace zai kai zai zubo zai kai ƙarshen yabanka fil wafa bihi a ce zai cika da shi wala maduma'un fihi ba wajen kwaɗayi a cikinsa nufi a cikin li an tara tal'absi da an tara al'absi mawaki shi ba dai ba zai iya ba hmm? salatin wa taslimu to eh, to wai ma'ana to kowa dai sai dai yayi yabo na ibada ha? ma'ana sai dai duk duk ai ta yabo na ibada amma ba wani ya takama cewa ai ni na gama ba ko ku yanzu na duk yaban da aka yi shekara fiye da tamanin ana zuwa kai ka ce yanzu ka zubo naka wai wai yanzu ne ka ka ka ka ai na gani an an rubuta eh? to sai yanzu ya yi kyau in na ibada ne kuma da imani da kaza har ba kana nufin za ka shafe wani abu ba ko kai ne za ka yi kaman abokanmu da suke ta su za su yi maulidin sunna yanzu duk maulidan da ake da duk kaza kaza kaza mu ba Allah yan uwa duk masu ji ma mu ba Allah mu yi iya yadda muka yi amma wanda ya ce duk abubuwan nan da aka zuba na faila da abubuwan nan da ɗan faila masu gaskiya wanda suka ga abun Allah ya yi musu hijabi suka gani suka faɗa duk ba shi ne ba shi ne yanzu zai zo da nasa wanda zai goge duwan sanya abu to wallahi sauro ne ya ce zai tashi dutsen abuja wallahi sauro ne ya ce zai da dukkan girmamawa hmm? salatin tsira wa taslimin da aminci ala sayyidul wara a bisa shugaban halitta wa ashabi da sahabbansa min kazrajiyin banu kazraji ne wa min ausi da bani ausi su ne ansaru da Kaz- ausu da kazraji din nan wa qala fatal fitiyan gwarzan gwaraza ya faɗa man jarra ala sahabana zailan nisyani wanda ya mantar da mu sahabana dai har yau dai wa haza ya rambanta da kasbar rihani karan nan na jinginawa wanda ake jinginawa ana za a ce gashi an ajiye duk wanda ya ci wannan abu ya zo ya ɗauka kamar an jingina shi a- an ba da jinginarsa kenan eh ma'ana ana nufin kofin lambuwan wanda ya ci kofi ma'ana ana nufin wanda ya na ɗaya amma an ka duba- fasara kalmar sai ka gaba ta baka wani ana nufin wanda ya zo ana nufin almujalli wanda ya ci na ɗaya wanda ya na biyu kuma a ce musalli wanda ya na biyu to ana nufin wanda ya ci lambuwan fi fununul ulumi a duk fanninnikan ilimi ya ci kofin lambuwa min bainil aqrani tsakanin sa'o'insa as-sayyidu shugaba Muhammadu Al ibn Fatal Alawi ma nasu imana ai da haka shau ya ce wa wa ana ana alawiyu ni kaina alawi ne radiyallahu ta'ala an imana alawi ne sai da Allah ya sa kuma aka ga suka yi rija ya mi kauya radiyallahu anhu inna labalahu suka rija duk aila ta bayyana zamanin suka rija wannan labalau bala'i ne amma dai ya- ya ci ya ci ba ya ci ya miƙa wuya ya faɗi abubuwa shahidu lakum fatahan mubina ya saboda ya ji waɗansu abubuwa ma daga shehu tijani radiyallahu anhu ya ce da shehu ka samu abu ido kuru-kuru abinda ko a bacci mutane ba su waliye ba su yi mafarkin wannan ba kaza kaza to yi kenan aka shiga karkashin sa kuma aka ce to ya yi yanzu aka shine zazzalarsa shehu kenan ya iya laraba nan sun taku ai ba da wasa ne kakan sun tafi sun taku da iyayensu ake takama da komai shi kansa ya ce alawi ne da komai shehin nasa ma alawi ne abdullahi bin alhaji da kaza kaza kaza kaza amma da aka ga sun soma eh, manyan baddiddika din radiyallahu anhu sun ki suna ta abubuwa aka canja alawun ma mu zama mai magana kawai aka kama da sallar suka wannan ba ba abu ne wasa ba wallahi ba abu ne na wasa ba ma amma aka bi bari mu karasa yau wannan da gudu aka aka bi to ka gani Allahu akbar amma suka mi kauya ba ruwan su su su su Allah kawai bayan san dama an ce lufika fi surifina an tashi kiyama fala an saba to أضياء صبح أم سنام كباسي أم ضوء بدر الله أم نبراسي أم درة سدسية محجوبة كانت مغيبة عن أيدي الناس لم تعتد القواس لاستكراجها حتى أتاها كاشف الإلباس أمدا فأبرزها لنا مصفوفة في لبسة الأعياد والأعراس محجوبة عن كل محجوب ومن كشف الحجابا دكت عود الرأس ولربما صادت بعين سرة فيها مشاهد من أبي العباس ومشاهد من جده من رامها كسرا يكر لذقنه والراس كنز الحقيقة كان تحت جدارها فأقامها فأقام هذا الشيخ كل كل أساسي يا درة نشرت فقابل بنشرها في الخافقين مجالس الجلاس يا سائلي عن أصلها فأصاصها نصف الكتاب بظاهر وقياس وحديث أحمد ذي الجمال وسابه صلى عليه بارئ الأنفاس أضياء صبهم ويحس كان أسباني نيني نيني يفوتو أم تنامي كباسي كوكو حسكن واتو غروشي نيني نيني an zau ubadalin ko hasken wata ne laha ya bayyana am nibrasi ko na fitila am durratun ko kwalulu an yace sadafiyatun wanda suke cikin kwansanta mahajubatun wanda an rufe ta ga idan kowa duk wanda suka yi nutso teku ba su ɗauko ta ba kanan mugayyabatan an rufe ta an aidin nasi hannun mutane ya kasa kaiwa inda take lam ta'tatul guwas duk masu nutso cikin teku ba su shiryi zuwa ga littikira da su ta wanda ita ba hatta ata haka shibul ilbasi har wanda ya kashi min ilbas ya zo mana da ita ya yaye mana duk wannan rufi da rikici da kaza to shehu kenan duk inda ma kirari ne a wajen sai ce na shehu tijani ya ce duk wanda ya kallo sosai ya san hannun shehu tijani da ta rubuta shi bai ba shi ma radiyallahu anhu amdan da gangan da sani ne fa abrazaha ya bayyana ta lana gare mu mazfufatan ya ba mu ita kyauta hadiya ga ta nan filin satil ayadu kuma aka sa mata kayan idi kayan sallar idi wal arasi da na angwanci kaga ta yado kenan mahajubatan an lullube ta an kulli mahajubin ga dukkan lullube rufafe yawa ba zai fi komai ba wa man kashafa hijabu wanda ya yaye hijabi ko in dakka zai ratsantsa ne yanzu yanzu yanda daudin rasin dutse babba ya ragargaje wala rubbama da yawa ma fazat ta kwaranyo bi ainin sarratin da idan dinan ruwa mai yawa mai yawa fi mashahidu a cikinta akwai maganai min abil abbasi na shehu tijani za ka ga abubuwan shehu tijani da ba ka taɓa gani a ko ina ba sai nan wa mashahidin da maganai min jaddihi daga kakansa abubuwan gani daga kakansa marramaha duk wanda ba wannan wanda ya wannan littafi yace zai irinta kasaran wai dan dole ka ya kirru yanzu ya kishe dan kare lizzakanihi ga haɓasa ta sha ƙasa yanzu yanzu warrasi da kansa yanzu gemun ya yi jini da kansa kanzul haƙiƙaci taska ce ta haƙiƙa kana ta hata jidari hawa da take ƙarƙashin katanga ɗin nan da kadur ɗin nan ya tayar yace sai Allah sai lokaci yayi marayin sa fito da shi to ga marayin nan yanzu sun yi sun fito da shi sai ma amma jidaru fakana li gulamai ne yatimai ne gaskiya ne wallahi li gulamai ne yatimai ne imana fakana abuhuma saliha to kuma ikon Allah mun zaci ma kayan uban za a fito sai ga uban ma aka fito mana da shi yawwa kanzul hakikati kana ta ta jidariha wanda take karkashin katangarta fa aqama haza shehu wannan shehu yazo ya tada katangar kullu asasi tun daga foundation din ta ya gino ya durratan ya lu'ulu anya nushirar da aka watsa ta fada ba bi nashriha suka yayi dadi da watsa ta kafi kaini gabas da yamma suka yi dadi da watsa ta majalisal jullasi da mazaunan masu zama suka watsa ya sa ili ya mai tambaya ta an usiya wai me foundation ɗinta fa asasu ha foundation ɗinta nassul kitabi nassun qur'ani bi zahirin da zahirin sa wa qiyasi da qiyasin sa wa hadisu ahmad da hadisin annabi ahmadu zilil jamali mai abucin kyaudin nan wa sahabi da sahabbansa salla alaihi Allah ya salati ga manzon Allah bari wal anfas wanda ya halicci rayuka da numfarfashi Allah ya halitta a gare Allahumma salli ala sayyidina ma'ana mu rike kashfulil ba hakan shehunan mu dama ya zo sai sai a wajen tafiya suke suke rike shi har wajen tafiya tafiya suke yi da shi radiyallahu ta'ala anhu mu rike shi kwarai da gaske in ka du ya ishe ka in ka duba maganganun sahaji mushrik da duk larabawan da suke littafi sai da za a kwashe kashi da ga abubuwan su kaɗan ne sun ga nan ne wajen kafa hujjar su da abubuwa to har lokaci insha Allah Allah da ko mun gawa ma Allah zai mun shiga kashi da ilbas nan muna jahilai amma sai da muka fitar da ilimin a cikin zuciyarmu barka annabi sallallahu alaihi Allah ya kara mana mu rike shi mu dinga ji mu kuma hauhawa ne insha Allah kafin a ci gaba da shi gaba Allahumma salli ala yanzu Allah ya dan ragowar bai fi kasida guda biyu ba sai a wajen maulidi dan neman albarka ta ba zai ka alhamdulillah Allahumma amin